عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Getar Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم وسمع za mu shigo da karatun mu na cewa bida bi bil mustafa sallallahu alaihi wasallam daga inda muka tsaya wasu miya min hawatifil janni wa min zabaihi nusubi wa yuwafi suwari wa ma wujida min ismi nabi sallallahu alaihi wasallam wa shahadatu lahu bi risalati maktuban fil hijarati wal qubur bil khat al qadim ma aktharuhu mashhur wa islamu man aslama bi sawab dhalika ma'lumun mazkur yace an ji wasu miya min hawatifil janni an ji maganganu haka kai ji magana kawai aljani yana magana ba ba a ganin wanda yake magana kiraye kiraye na aljanu da kuma abin da ake yankawa gumaka da kuma cikin abubuwa irin mutum mutumi da suke yi suke tsayarwa a cikin gidajen su sai su ta jin magana a cikin wannan mutum mutumi yana magana da kuma abin da suka samu na sunan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a yi masa shaidan cewa annabin Allah ne Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a same shi a rubuce a cikin duwatsu ko kuma kaburbura kuma rubutun in aka duba sai aka ce wannan rubutun ya kai shekara dubu kaza ko miliyan kaza wanda mafi yawancin sama shahararre ne da musulunci wanda wasu masu musulunta da lilisa suna da yawan gaske sanannu ne kuma mutane da dama kawai sai in suka ga wannan rubutun suka duba dutsen sai ya kai wannan dutsen ai kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shekara dubu kaza ma wannan rubutun yana nan kawai sai mutum ya shi kai tunda dai aka rubuta shi tun zamanai aru aru aka rubuta shi inna muhammad rasulullah ya kamata ya je bi shi sai mutum ya zai musulunta faslun wa min zalika ma zahara min al-ayati inda maulidihi wa ma haqathu ummuhu wa man hadarahu min al-ajaibi wa kaunuhu rafi'an ra'sahu inda ma wada'ahu shakhsan bi basarihi ila samai wa ma ra'adu min an-nur alladhi kharaja ma'ahu inda wiladatihi wa ma ra'adu bi zaka ummu uthman ibn abi al-asi wa min tadalli an-nujumi wa zuhuri an-nur inda wiladatihi hatta ma tanzuru ma tanzuru illa an-nura yace a cikin abubuwa da na mujizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin da ya bayyana na ayoyi lokacin da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ita mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kanta abin da ta haka ita na hikaya ta ba da labarin sa da abin da ya halarta lokacin da Annabi ya sauka ya zo duniya abubuwan mamaki iri iri da kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo yana sauka ya daga kasa sama yayin da ta haife shi ana haifarsa kawai ya daga kasa sama ya bude idonsa ya kalli sama da abubuwan da ta gani na hasken da ya fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce lokacin da za a haifi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ta wani haske ya fito tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da da abin da uwar Usman ibn Abil As ta gani ita kuma ta ce a dinin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haife shi kawai sai daga taurari duk sun sauko sun dawo ƙasa kusa kusa da mutane da kuma hasken da ya bayyana lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam aka haife shi har ya zama dukkan ko ina ba inda ba abinda kake gani illa haske duk gari gaba daya haska ka kashi kuma da dare ne da wa qawli shafai ummi abdurrahman bin awf lamma taqala sallallahu alaihi wasallam ala yadayya wastahalla samitu qaila yaqulu rahimakallahu wa ada'ani ma bayna al-mashriqi wal maghribi ta nazatu ila busuri rumi ida shafa'u ongozo mace uwar abdurrahman bin awf ce tace yayin da manzo sallallahu ya fado a hannuna ya fado yana fadowa duniya a hannuna ya fado da ya fado sai yayi atishawa sai na ji wani mutum yana cewa rahimakallahu sai na sai aka haskaka mini tsakanin mahudar rana da mafarin rana sai dan dawo ina kallon katangun rum har nan italiya tana makka tana kallon katangu har na rumawa har nan har nan italy mana har nan turai wa ma ta'arrafa bi halimatu wa zawjuha zirahu min barakatihi wa dururi labaniha lahu wa labani sha'rifiha wa khizrin ghanamiha wa sur'ati shababihi وحسن نشأته وما جرى من العجائب ليلة مولده من ارتجاج إيوان كسرى وسقوط شرفاته وغير بخيرة الأبرية وخمود نار فارسة وكان لها ألف عام لم تكبر har yanzu abubuwan da halimatu sa'adiyya ta gani ta tare da manzon da sallallahu alaihi da ita da mijinta ita ce wanda ita shayar da shi albarkar da suka gani tare da tare da daukar manzon da sallallahu alaihi wasallam shayar da shi dinan da yanda nonon ta ya bubbuga ba tare da ta ta wani abu ba da kuma yanda dabbobinta ma suka cika da nono da yanda dabbobinta suka samu in suka fita kiwo manzon Allah yana gidansu yana kan nono to dabbobi in suka fita duk inda suka je za su kiwo sai Allah ya bugo da ciyawa danya mai kyau su ci su koshi su sha ruwa su ji dabbobin kowa suna nan bulbul to sauran mutane kuma suka je inda wayannan dabbobi suke kiwo ba sa gani wannan ciyawa to duk sun su Halima Sadiya ta bada wannan labari da kuma yanda tace yanda yake saurin girma yanda mutum yake girma a wata shi a rana ɗaya yake girma haka da kyakkyawan tashinsa yanda ya tashi tasowansa da abubuwan da suka faru na abubuwan mamaki daren da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama katanga sarkin Kisra mana sarkin Farisa haka a lokacin sai ta girgiza kawai ta yi rawa aka tabbata lalle za ta fadi da kuma wasu ma a cikin toliyoyi da ake ɗorawa kan katanga na na gidajen sarakuna na gidajen sarakuna kowane dungu ana sa toliya a kai to idan toliyoyin gaba da yanzu suka fadi da yanda kogin mutanen nan dabariya wanda suke bauta wa wuta kuma haka kogin nasu sai ya kafe ruwan gaba ɗaya ya daina ya daina zuwa kuma wutar da suke bauta wa dama masu bauta wa wuta ne mutanen farisa wutar ita ma ta mutu ka anna bin nari ma bil ma'i min balalin sunna wa bin wa bil ma'i wa bil ma'i wa bin nari min darami inda Allah ya ce sa abubuwa sa da da aka manzo Allah ya sauka duniya wa kana la alfu amin lam takmar wannan wutar ta su shekara dubu suna kunna ta bata mutuwa ba ko rana ɗaya wutar ba saboda ita ce suke bautawa ita ce Allah su to shekara dubu a jere wannan wutar ko da iftawan ido ba taba a ce a zo a samu babu wutar ta mutu ba amma ana haifar manzo Allah sallama haka ta mutu burmus wa annahu kana idza akala ma amnihi abi dalib wa alihi wa huwa sangirun shabi'u warahu fa idza gaba fa akalu fi nabati lam yasbahu da abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya ta da baffansa Abu Dalibin da kuma mutanen gidan Abu Dalibi idan manzo Allah yana cikin gidan aka zo ana cin abinci dama tare da shi shi Abu Dalibi da baya ci da kowa da yaransa amma zuwa manzo Allah sallama saboda san da yake wa Annabi kawai sai ya dawo da shi da manzo Allah da ƴaƴansa gaba daya shi haduwa ake shi to idan Annabi yana nan za a ci abinci kowa sai ya ci a ko da ka abincin kaɗan ne sai a ci a goshi kuma in a goshi da abincin a goshi da ruwa amma idan manzo Allah baya na aka za a ci ai ta ci ba za a goshi ba وكان سائر ولد أبي طالب يصبحون شعفا شوسا كي ويصبح صلى الله عليه وسلم ثقيلا دهينا كحيلا idan gari ya waye sai ga jajen abu ɗalibi ga sunan kowa futu futu wani ga sunan ba yadda yake ga ƙura ga waye ga menene ga faso a gaba maza da kuma yi fita da safe sai a gan shi fes fes fes kamar an cafa masa mai kuma ga shi da kwallinsa da komai ɗinsa haka yake fitowa kullum zalar ummu aimana hadi na tuhu ummu aimana wanda take wanda manzala sallama take renonsa wanda take yake gabanta tace ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam saka ju'an wala adasa sagiran wala kabira ban taba jin manzala sallama ya ce ina jin yuwa ba ban taba jin annabi ya ce ina jin kishirwa ba tun yana karami har ya girma wa min zalika hirafatu samai bi bi shubi a cikin ayoyi na annabin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye sama ma da taurari shedanu da suna hawa aljanu sai zo shedanu su ta hawa su hau wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan suna hawan junansu sai su je sama za su jiyo labarin mala'iku in suka je suka jiyo wanda suka jiyo na ƙari sai su zo su dinga gaya wa bokaye suna tabbazawa ana ta ƙarya ana ta ƙarya ta ƙarya manzala yana zuwa shikenan aka daɗa wannan har ma aljanu suke cewa wa inna la nadri a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada mu dai ba mu sani ba sharri ake nufi zai samu duniya ko kuma shari'a ne Allah yake so ya kawo har ma aljanu suke cewa wa inna kunna naqudu minha maqaida lis-sam'i wa man yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada mu za mu zauna ne za mu je muna sauraro inji aljanu za mu je sama muna sauraron abin da mala'iku za su faɗa mu zo mu gaya mutanen duniya da bokaye suka ce amma yanzu duk wanda ya kuskura ya sama yana zuwa yana ka jefo shi in ya zo ya karye ba zai sake tashi ba har ya mutu ka suka daina zuwa wannan ma yana daga cikin alamar annabi sallallahu alaihi wasallam wagar urafa da shedani da yanke dakatawa da shedani yake zuwa shedanu suke zuwa sama ma na aljanu shedanu suke zuwa sama suna dakatawa suna sauraron abin da mala'iku za su fada duk ayyuka wannan wa manhum israqa sam'i da hana su satan ji satan ji da da suke wajen mala'iku su sashi abin da za su sata zo suna ƙarya suna gaya wa bokaye bokaye kuma suna gaya wa mutane duk komai ya tafi kan tsare shi tsare shi duk ayyuka wannan wa ma nasha alaihi min bungril asnami wal ifati an umuril jahiliyyati da abin da manzo sallama ya tashi akai shi tun tashinsa yana karami ma baya son gumaka ba abin da ya zana irin gunki sannan kuma shi manzo sallama ya kau ya kau da kansa baya son duk wani lamari na jahiliya baya so tun tashi sama shi duk abin na jahiliya in an shafi na jahiliya ne baya zuwa har wasanni ma ya ce wata rana ma ya taba shiryawa ya ce kai yau kan bari ya je ya gano yau ka zai je shi ma hira zai je ya gano mai ake yi ya ce kawai yana fara lokacin bacci ya kama shi bacci bai tashi ba sai ga dalariya ya ce to ba zai sake ba bai je ba ma kuma kafa Allah bihi min zalika da abinda Allah yake bance shi a cikin wayannan wa hamahu Allah ya kiyaye shi hatta fi satrihi fil khabar al mashhuri inda bina'il ka'abati idza kaza izarahu li yajalahu ala hatifihi ala atiqihi kay li amila alayhi rijarata wa ta'arra fa sagala ila al ardi hatta radda izarahu alayhi fa qala lahu ammuhu ma baluka wa qala inni nuhitu an ta'arri da kuma har ma suturar da Allah ya ba shi a cikin hadisi sananne lokacin da aka gina Kaaba to da suka gama gini da Hajar Aswad wa zai mai da shi inda yake an rasa to yanzu abin da za yi duk wanda ya fara bullowa ya mana hukunci sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo to da ya zo sai suka ce to gashi gashi za annabi ya ce to shikenan a kawo dutse to ya dauki mayafinsa ya saki mayafin nasa mana ya daga mayafinsa akan akan kafadarsa iz akaza izarahu yayin da ya dauki gyautonsa mana rigar da ya sa ta shike take gyauto yana zai dora ta kan zai daga wannan dutsen ya dora kan kafadarsa liya mira alaihi jarata saboda ya dauki wannan dutsen hajar aswad din wata arra sai dole kuma tsiraikin sa zai bayyana tunda rigar ta kasa mana abin da yake rigar tufa ta kasa ta rabu fasaka ila al-ardi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka har kasa hatta radda izarahu alai sai da ya dawo da suturarsa gaba daya fa qala lahu ammuhu sai babban na kago da lake masa ma ba ruka me yasa me yasa ne fa qala sai shi inni nuhi ta in tare ai an hana ni tsiraiti ni ba na tsiraita to kaga shikenan kuma bai tsira bai tsiraitan ba wa min zalika izlalu llahi lahu bil ghamami fi safarihi a cikin ayoyin manzo Allah sallallahu alaihi da Allah ya bashi shine girgije ne yake masa inuwa idan yana tafiya وفي رواية أو رواية أن خديجة ونسائها رأينه لما قدم وملكان يذلانه وذكر ذلك لميسرة وأخبرها أنه رأى ذلك منذ خرج معه بسفره خديجة شيرنا زوندا فاداوان تسون نسائها فاداوان تيكي من كل شيء تسنى فاداوا tana tare da fadawan nata manzon Allah yana wucewa yana dawowa sai suka ganci sai suka ga ga mala'iku biyu sun sa masa inuwa a kansa kamar kamar lema dai ga nan daidai inda yake ga inuwa sai ta shi ha maisara ya a sai aka mutumin yake maisara ce wai ai ni na ga wannan tun lokacin da muka fita tare da shi a cikin tafiyar da muka yi har muka je shan muka dawo bai taba shiga rana ba kullum girgije ne yake zuwa daidai santa sai masa inuwa shi ne ma dalilin da ya sa ita mata ne ya aure ta bakar rubiya anna halimata ra'an gama matan tuzilluhu wa huwa indaha an rawaito na halimatu sadiya ta ce ta ga girgije girgijiya tana wa manzala sallama inuwa lokacin da manzala yake wajen ta ita na halima wa ruwa zalika ana fi min rada'ati kuma haka dan dan uwan manzala sallama da suka sha nono tare shi ma yace ai duk inda muhammadu ya fita gani ake sai ga girgije ya zo yana masa inuwa sallallahu alaihi wasallam wa min zalika annahu nazala fi badi asfarihi qabla waqtihi tana shajarati yabisatin fa ta saba ma haulaha وأين هي فأشر قدوة دلت عليه أمثالها بمهد من رآه yace har yanzu a cikin alamomi na annabta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya sauka a cikin tafiya tafiyan sa kafin a aiko shi yana cikin tafiya sai ya je ya sauka karkashi wata bishiya bishiya ta buke ko ganye ba ta da shi kawai a lokacin kwata wata ma haulaha kawai nan da nan kawai sai ta ga kusa da bishiyar gaba ɗaya tsirrai sun tsiru sannan kuma ita bishiyar ma gashi ta yi ganye wa aina arhiya ga shi nan kuma sai ta yaji a lokacin kuma yayin suka nuna fa ashraqat wata dalal alaihi amsanuha shikenan a bishiyar gashi nan sai nan da nan yanzu nan ka fara riga ta hada ta ta ta kawatu ta hada inuwa ta hada komai sannan kuma garisanta kuma gaba ɗaya sun matso kusa kusa yadda za ka iya cire jajen kashi duk wanda yake san shi ba sai ka hau ko ka jefa ba a ga jajen bishiyar sun sauko ƙasa ƙasa yadda za ka iya cirewa kashi kuma wannan kan ba wai annabi yana shi kadai fa aka abu ya faru ba a tsakanin jama'a bin hadari man ra'ahu mutane da yawa kowa ya gani to ayyana duk alamomi ne na annabta wa mailu fa'i shajarati ilayhi fil khabar al akhar hatta zallathu da kuma bishiya ta karkato inuwar ta gaba ɗaya ta dawo wajen manzo sallama a cikin wani hadisi kuma har ta zo ta sa masa inuwa a sun riga shi zuwa da a cikin tafiya da suka yi da amin sa shine babban sa abi dalibin to sai da suka je sun riga shi zuwa duk suka zauna a inuwar bishiyar kuma dama bishiyar inuwar ta waje ɗaya ne shi da ya zo bai samu inuwa ba sai ya zauna a gefe yana zama kawai inuwa bishiyar haka ta karkato da sai wunnata da inuwa ta sada wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rana duk ya faru وما ذكر من أنه كان لا ظل لكسره في الشمس ولا قمر لأنه كان نورا da abin da aka ambata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba shi da inuwa ko a cikin rana yake ko a cikin wata yake ba za ka ga inuwarsa ba domin shi haske ne saboda ka haske rana ba ta yi sata haska haske manzo Allah sallama har ta yi masa inuwa ba wannan zubaba kana la ga wala jasadi wala siyabi manzo Allah gaba ɗaya muddin har rayuwarsa ta kare sallallahu alaihi wasallama ba taɓa ganin kuda ya sauka akan jikinsa ko kuma kan tufarsa ba wa min zalika tahbibul khalwati ilayhi wa ta'uhi ilayhi har yanzu cikin alamomin annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa masa son halwa baya so zama cikin mutane ya fi son ya je ya keɓantu inda zai dinga zama yana yana wa Allah ibada shine dalilin zuwansa garu hira ya ta zama a hira har aka masa wahayi kuma ilamuhu bi mautihi wa dunubi ajalihi kuma Allah ya sanar da shi lokacin da zai wafati ya koma ga Allah da kusantan ajalin sama duka Allah ya saukar da sura suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa la tanasarku fi dillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba da aka saukar da wannan sura sahabbai suna ta murna sai bukari ya tashi yana yana bakin ciki suka ce kai duk mutane suna murna ga shi jiya an saukar da alyawma qawtu lakum dinakum an saukar mana da an cika mana addinin mu sannan ga shi kuma an saukar da wannan sura mun samu nasara mun samu an bude makka sai sai na bukari ce ai ai ba ku sani ba ai duk abin da aka ce ya cika to baya zai koma sannan kuma wannan sura ba ku sani ba ne a cikinta aka faɗi maganar wafatin annabi manzo Allah zai wafati suka ce ai na ne sai ce ku ɗauki faɗin fasabbi ɗin nan kai baya zuwa hakurin fi dinin lahi za ku ga faja wa fahu kuma haka ne farfasabbi in kamar da ta baya ka haɗa ta da akwajan da hakurin fi dinin lahi daga far in ka jawo sai ka ce faja wa fahu to shi ne wannan gabrahu fil madinati kuma manzo Allah sallama shi ya bada labarin kabarin sama cikin Madina za a yi yake anan za a yi shi wa fi baiti kuma yake a cikin ɗakin sama za za a sashi kuma a ɗakin nasa aka sashi wa anna bayna baitihi wa min barihi rawdatan min riyadil jannati manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labarin tsakanin ɗakin sa inda yake kwance da kuma mimbarin sa inda yake tsayawa yayi huduba tsakanin in ka tsaya ta cikin dausayin aljanna kake dausayin na cikin dausayin aljanna wa da hurawdal jinani mujawira Allah ya yanko yankin aljanna ya kawo shi a duniya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wa takhirul lahi lahu inda mautihi Allah ba zabi ya bashi lokacin da ya zo da mala'ikan mutuwa ya zo masa sai ce to Allah ya baka zabi in kana so ka koma in kana so kuma in barka kai ta zama annabi ce ya zabi ya koma ga Allah wa mashamala alaihi hadithul wafati min karamati wa tashrifi wa salatul mala'ikati ala jasadihi ala ma rawayna fi badiha yace da kuma abinda hadisin rasulun manzo Allah sallama ya tattara kai shine karamomin da Allah ya bashi da daukakar da Allah ya daukaka shi da sallar ma mala'iku ma annabi ya idan idan ya rasu da Abdullah ibn Abbas da shi da shi Sayyidina Aliyu su yi masa wanka ya in suka yi masa wanka su bashi kasu taba shi su bashi mala'iku ne Allah ne zai fara masa sallah ya sannan mala'iku za su zo su yi masa sallah sannan an mala'iku suka zo sannan sauran mutane kuma kowa ya zo yayi shi yasa ma ba a yi jam'i a yi wa annabi sallah ba su kowa shi kadai ya zo ya sallah to waye liman ai liman din ne ya rasu ba zai ba zai wuce gaba ya sallah kowa zai sallah sai tafiya sa haka aka yi tun ran litini ana sallah har talata sai ranar laraba da safe aka aka aka kai shi sallallahu alaihi wasallam yace da sallar da mala'iku suka yi wa jikinsa mala'iku sun zo sun yi wa jikinsa sallah duk wannan mun rawaitu wasu a cikin abin da ya wuce baya wasu izani malakin mauti alaihi wa lam yasazin ala ghairihi qablahu da kuma mala'ikan mutuwa da ya zo sai da ya nemi izini yace in annabi ya yi izini zai dauke shi in bai izini ba kuma Allah ya ce masa ya koma amma mala'ikan mutuwa bai taba tambayan wani izini kafin annabi ya ce na zo wajen ka ina neman izini ko ka yadda yin dauke ka koyin barka a'a duk wanda ya zo kawai na zo ne za ka tafi to wani ma har ai ta jayayya da shi mala'ikan mutuwa amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam da mala'ikan ya zo ya ce Allah ne ya turo ni in zo in zo in ka amince ka yi izini in dauke ka sai mu tafi in kuma baka yi izini ba Allah ya ce kar in taba ka annabi ya ce na izini mu tafi sallallahu alaihi wasallam wani da'ihim allazi sami'uhu Allah kan zuwa kamisa anhu inda maslihi da kuma kiran da suka ji lokacin da su sayyidina Ali za su yi masa wanka bayan yayi wafati sai suka ji murya tana cewa to kara cire rigarsa a yi masa wanka da rigar tafa wa ma ruwiya min ta'ziyatil khadir wal mala'ikati ahla baitihi inda mautihi yayin da manzo sallallahu alaihi wafati an ji khadiru da mala'iku duk suna wa mutanen gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta'ziya ana sabin muryoyi ba a ganin su amma ga muryoyin mala'iku da muryar khaliru suna wa mutanen gidan ta'aziyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila ma zahara ala asabi min karamatihi wa barakatihi fi hayati wa mautihi da abin da ya bayyana a wajen sahabbansa na karamci karamawa da Allah ya yi wa annabi da albarka manzo Allah sallama da ta wanzu a cikin rayuwarsa har bayan mutuwarsa kafin kai Umar bi amnihi kamar sai na Umaru da aka rasa ruwa aka ce za a je roƙon ruwa sai na Umaru ce ba wani roƙon ruwan da za mu je mu da muke da amin manzo Allah baffan annabi a gaban mu Abbasu kawai Allah kai mana ruwa don Abbasu kawai aka shebo ruwa to ga ga baffan nan imani tabarruki an an yi istifra'i da shi eh sakahum kazal faruq bil ammi ammihi wa tabarruki ghayr wahidin bi zurriyatihi da kuma albarkantuwan mutum ba mutum ɗaya ba sun albarkar da zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam har yau albarkar zuriyar annabi yake shi duk wani ba mutumin kirki ba Allah zaka ji zuriyar manzo Allah ne ahlul bait da zuwa ke tabarruki har yau har gobe har abada na'am faslun qala al-qadi abu al-fadl rahimahullah barakayna fi hadha al-bab ala nukatin min mu'jizatihi wa adhadin wa jumalin min alamati nubuwwatihi mubniyatin fi wahidin minha al-kifayatu wal ghunyatu wa tarakna al-kathira siwa ma dhakarna al-qadi abu al-fadl hadita bi alla yaram shi ce ce a cikin wannan babin mun kawo fa'idodi na mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayyanannu da kuma tararru na alamomin annabtan annabi duk mun faɗe su isassu kowanne a cikin su guda ɗaya ma ya isa kuma za a iya wadatuwa da shi wata ranar kasira mun bar da yawa cewa ma zakarna banda wanda muka faɗa wanda ban faɗa ba shi yafi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka faɗa fa laysa ushayra al-ushri ma fi sahaisi abin da ake rubutawa bai kai ɗaya bisa ɗari ba واختصرنا من الاحاديث الدوال على عين الغرض وفصل المقصد yace mun takaita mun kawo hadisai dogo sai mu takaita hadisi dogo sai mu faɗi kaɗan sai mu ɗauki bukatar mu kawai a cikin hadisi hadisai da yawa sai yace hadisi mai tsawo ya ce kaza da kaza sai ya faɗi abin da yake bukata kawai sauran hadisin ba zai kawo shi ba yace sai mu sai mu takaita hadisi hadisai dogaye sai mu takaita ta su mu ɗauko bukatar mu kawai a ciki wa fasil maqsidi sai mu bayyana abin da muke nufi a ciki wa min kafir al hadisi وغريبها على ما صح واشتهر إلا يسيرا من غريبه مما ذكر مشاهير الأئمة yace ko mun mun kawo hadisai da yawa mun kawo baƙi ma baƙin hadisan akan kuma hadisai ne wanda suka inganta wasu baƙi ne wanda suke da maganganu ma'ana wasu lungongi baƙin lungongi amma kuma sun inganta sun shahara sai dai kaɗan daga cikin wanda muka kawo wasu wanda ba san su sosai ba wanda amma shahararrun jagorori sun ambace su وهذا من الأسناد في جمهورها طلب للاختصار يوم في منصافة إسناد لا كربا غواني وانا يا كربا غواني إن ذا مفادي حديث سي مكاو حديث غورنسا بس مكاو وانشان سلسلر با saboda muna neman mu taɓa littafin kan littafi ya yawa ya zama yadda mutane ba sa son karanta shi wa bi hasabi hadha al-bab law kutubu siya ay yakuna diwanan jami'an yashtamilu ala mujalladatin iddatin yace wannan babin kawai ya isa idan muka ce za mu fayyace shi mu fara dashi mu buɗa shi to wannan babin kawai zai mai da mu wani ƙaton littafi wanda ya tattara akan mujallatai daban-daban wanda sun yi yawa ba za su iya karanta ba za su iya karantuwa ba a babi ɗaya ba to amma muna son takaitawa sai sa sai muke muke kawo komai a takaice a takaice din wa mu'jizatu nabiyina sallallahu alaihi wa sallama azharu min sa'ir mu'jizati rusul bi wajhaini yace mu'jizatun manzo sallallahu alaihi wa sallama sun fi bayyana sun fi sauran mu'jizatun annabawa manzannin da suka gabata da fiska biyu ahaduhuma kasratuha dayan su dai yawan mu'jizatun manzo sallallahu alaihi wa sallama mu'jizatun da yawan gaske a faɗi wannan a faɗi wannan a faɗi wannan وأنه لم يؤت نبي موجزة إلا وإن نبينا مثلها سننكم نبي شيء النبي صلى الله عليه وسلم an ba shi duk annabin da aka saba ba shi mu'jiza an ba wa annabi irin wannan mu'jiza yana da irin ta aw ma huwa ablangu minha ko kuma ta annabi ma ta fi ta waccan ne to ga ga ya tattara nasu sannan ga nasa wanda ba su da shi to ban nabahan nasu ala zalika mutane su fada kara kan wannan fa in aratta hu fata amal fusula hadha albab in kana son ka gane wannan sai ka ka lura ka duba faslolin wannan babin da muke ciki wa mu'jizati man taqaddama min al-anbiya da mu'jizozin wanda suka gabata sai ka duba mu'jizozin annabawan da suka gabata sai ka dawo kan mu'jizozin da muka kawo a cikin wannan babin kawai ta gifa la zalika insha Allah zaka gane zaka zaka gane abin da muke nufi cewa mu'jizozin annabawa da suka gabata annabi ya tattara su sannan yana da nasa masu yawan gaske wanda annabawan duk ba su da shi واما كونها كثيرة فهذا القرآن وكله موجز yace da muka sai mu'jizozin annabawa suna da yawa eh gaskiya ne ga qur'ani gaba ɗayan qur'ani fa mu'jiza guda ɗaya ne mu'jizun mu'jiza guda ɗaya ce wa qallu ma yaqulu jabu fi inda ba da yamatin haqiqina surati an-nar ina khalqasara yace mafi karancin abin da ya gaji yadda duk duniya ta gagari kawo irin sa a cikin shakin jagorori muhaqqiqai yanda suka tabbatar suka ce a cikin mu'jizar Qur'ani akwai mu'jizar da ta fi gaji wato karama ce sai ta zo ta gaji yadda kowa da kowa ya gagara kawo irin ta ita ce inna alaina kalkausara inna alaina kalkausara inna ayar guda ɗayan nan a kawo irin ta ya gagari duk duniya aw ayatun fi qadriha ko kuma kawo aya wanda tsayin ta bai wuce inna alaina kalkausara ba wa dhahaba ba'dhum ila anna kulla ayatin minhu kayfa kanat mu'jizatun wasu ma suka ce shi qur'anin duk aya guda ɗaya a cikin Qur'ani mu'jiza ce kaga ayoyin Qur'ani adadin mu'jizozin manzo Allah kenan na cikin Qur'ani banda na waje kuma wa zada akharuna wasu kuma suka hada suka ƙara ma suka ce a ai ba aya ba aya ka aya ba ɗaya wata ta dauki su muni guda ma ya lazina mun zata da ayantu ai anna kullu jumlatin muntazimatin minhum mu'jizatun duk jumla guda ɗaya ma'ana zalikal kitabu la raiba fihi jumla zalikal kitabu jumla ne la raiba fihi jumla ne to zalikal kitabu shi kade mu'jiza ne la raiba fihi ma mu'jiza ne hudan lil muttaqina mu'jiza ne haka za ka lissa hada qur'anin gaba daya sa mu'jizozi ne to kaga suna da yawa wa in kana min kalimatin aw kalimatayn ko da kalma ɗaya ce aka samu jumla kuma to shikenan ta zama mu'jiza ko kalima biyu wal haqqu ma zakarnahu awwalan abin da yake gaskiya abin da muka faɗa a farko da kauli ta'ala alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
To masu mu a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin Get Up Nigeria Limited da ɗauki nauyin kawo muku. Sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Rediyon Progress Gombe da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tsara shiri na gaba.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب